wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man da'a bi da'awatihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da dawowa da ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na kitabut tauhid yau shi da darasin mu na 37 daga wannan masallaci na al-ahfat cikin garin Gombe yau shine majalisi na 37 za mu tashi babu ma ja a firdiya babin abin da ya zo game da sharri na riya game da munanan sakamako da makoma game aiki da riya ma'ana ka yi aiki don mutane su gani ka yi aiki don aibe ka ka yi aiki don neman duniya ka yi aiki ba don Allah ba malam sai ya buɗe mana da faɗin Allah madaukin sarki قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما يبود آية دوانا يبود بابي دوانا آية قل أكتي ياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجايا والأمر كجبادة إنما أنا بشر مثلكم للي ni mutum ne kamar ku a ‘yan adamtaka yadda kuke ‘yan adam kuna da mahaifiya kuna da mahaifi kuna zuwa kasuwa ina zuwa kasuwa kuna cin abinci ni ma ina cin abinci a wannan wajen duka ɗaya muke kuna gani da ido ni ma ina gani da ido akwai abin da za ku ce ya shiga muku duhu ni ma akwai abin da yake shiga min duhu sallallahu alaihi wasallam amma ni ina da bambanci da ni ina da bambanci da ku Allah ya bambance ni shine yuha ilayya ni Allah ya bambance cewa ni ana min wahayi Allah yana min aike kai tsaye ko kuma aikin da za a yi muku sai dai ta hanya ta a gaya min ni in gaya muku ko ba wanda mala'ika yake zuwa masa su kun ga dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba shi yake nuna kuma irin mu bai komai ba ko a cikin mutane zaka samu wannan yana da da da wasu qualities da wancan bashi da su da annabi sallallahu alaihi wasallam qualities ɗinsa gaba ɗaya ya wuce na kowa sallallahu alaihi wasallam to shi ana masa wahayi yuha ilayya ana min wahayi abinda ake aikansa da shi cikin abinda ake masa wahayi kuma ana ce masa yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid a gaya mana cewa ubangijinmu ubangiji guda ɗaya ne ba a shirka da shi shi kada yake bautawa man kana yarju liqa'a rabbih lalle duk wanda yake so ya hadu da ubangijinsa lafiya galau ko kuma wanda yake tsoron haduwa da ubangijinsa ranar tashin alkiyama ka hadu da shi kuma kana da matsala wanda yake irin wannan tsoron ko kuma wanda yake so ya hadu da ubangijinsa lafiya galau to falyamal amalan salihan a wannan duniyar yace yin aiki na gari kai ta aikata aiki na gari kaga ana ana gaya mana ga yadda za a yi mu samu tsira ranar lahira Allah ya ce falyamal amalan salihan mutum yayi aiki aiki na gari wala yushrik kar ya kuskura yayi shirka bi ibadati rabbih a cikin ibadar ubangijinsa ahadan ya dauko wani ya hada shi da Allah kaga kai kai aiki dan mutane su yabe ka ka hada wani da Allah yabon Allah ake nema yabon ubangiji ake nema burgewa ta ubangiji ake nema a ce ka burge ubangiji ubangiji ya, ka masa abin da yake so abin da ya umarce ka abin da ya yarda da shi a shi kare ake so ka yi babu ruwanka da wanda da mutanen da ba za su a duniya ma ba su iya rike ka ba ba abin da suke maka ba sa karanka da komai amma ka je kana yin abu don su a'a kai don Allah shi kadai shine kadai mai wadatar da bawa wannan aya ce mai girma wannan aya ce mai girma amalan salihan al'amalu salih aiki nagari shine majtama fihi al-ikhlas lillahi wal mutaba'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce aikin da ya zama kai don Allah kuma ya zama na irin na annabi ne kun gane sharuɗan karban aiki guda biyu kenan ya zama na aikin don Allah ka yi shi sannan ya zama irin na annabi ka yi duk aikin da ka yi ba irin na annabi ba komi ikhlasinka Allah bai karba ba sannan idan ka yi irin na annabin kuma ba ka yi shi don neman yardar Allah ba shi ma ba a karɓa ba bari mu ba da misali yanzu misali sallar magariba irin ta annabi raka uku ne sai kai ka ce bari ka cike ta raka a hudu ka yi don Allah ma ka cike ta raka a hudu ba kai irin na annabi ba Allah bai karɓa ba ko ka irin ruku'i ba kai irin ta annabi ba Allah bai karɓa ba ko kuma irin bid'o'i da muke kirkiro su waɗanda annabin bai yi ba sahabbansa ba su yi ba waɗanda suka zo bayansu ba su yi ba ana ba da misalin da ya fi fitowa fili irin a ce shekara-shekara za ka ware wani wata wai ka ce za ka yi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wannan masu yin suna yi don neman yardar Allah amma kuma an kauce hanyar annabi da sahabbansa kaga ba za ka samu ladansa ba ba za ka samu ladansa ba kwata-kwata ko kuma ka yi don son annabin yadda shari'an ta faɗa amma kuma ba ka yi don Allah ba sai malam ya buɗe mana da hadisi na gaba shine hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi huraira ta marfu'an an karɓo daga abu huraira shi kuma marfu'an in an ce marfu'an ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce mauqufan kuma shine ya faɗa sahabin to nan marfu'an ne daga annabi ya ji yake cewa annabi ya ce masa qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan hadisin hadisin gudusu ne Allah yake cewa ana aghna shuraka'i ani shirki ana aghna shuraka'i ani shirki ni mawadaci ne ga dukkan wasu wa'anda ake haɗa su da ni game da abin da ake haɗa su da ni don shi ni na wadata ma'ana Allah subhanahu wataala baya buƙatan komai a duniyar nan da kai ɗan adam za ka yi balle har ka ɗauko wani ka haɗa shi da shi Allah mawadaci ne ubangiji ba sai ka ka masa wannan ba to sai Allah subhanahu wataala yake faɗa hadisin qudusi man amila amalan duk wanda ya wani aiki ashraka fihi ma'i gairi ya haɗa wani wanda ba ni ba a cikin aikin wai don ka burge wani don wasu su ce su yaba ka don su baka wani abu aikin da ake yinsa don Allah kadai ka zo ka haɗa wani Allah ciki a ciki Allah ce taraktuhu wa shirkahu zan yi watsi da shi wanda ya shirka da kuma abin da ya shirka din kai yanzu Allah zai baran baran da kai ba shi ba kai sannan abin da kai kuma fahuwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun shi ma annabi haka ya fada yadda Allah ya ce taraktuhu wa shirkahu in kai shirka to haka annabi kuma ya ce in kai bidiya shi ma zai ba shi ba kai wancan ana maganar bidiya wannan ana maganar shirka man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ba shine bidiya ba kai abin da annabi bai yi ba to nan kuma kai wanda annabin yayi amma kuma ka sa wani Allah a ciki kai ba don Allah ba kai don ayyabe ka a'a kai ne don ubangiji ne ya umarce ka baki ne kai sai ka kyautata musu don me domin annabi sallallahu ya ce man amana menene falyukrim dhaifahu ko menene farkon hadisi din man kama ne yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu sai ka girmama bakonka saboda alama ce ta imani saboda za ka samu imani da Allah saboda za ka samu kusanci ga Ubangiji amma kar ka yi don bakon ya ya tafi yana cewa tab ai wane yana da kaza wane mai karamci ne wane a'a Ubangiji kake so ya karrama ka musamman bayin Allah na gari a ce bakinka mutanen kirki ne wanda suke bin Allah wanda suke son Allah haka marasa ƙarfi da suke ƙarƙashinka karka taimake su don su ce kafi kowa taimako a'a ka duba girman taimakon ka duba girman taimako ne annabi sallallahu ya gaya mana girman taimako ya gaya mana wanda yake taimakawa mala'iku za su ke masa addu'a Allahumma a'ti mumsikan Allahumma a'ti mumfikan khalafa mala'iku za su ke maka addu'a ya Allah duk wanda yake ciyarwa ka mayar masa gurbin wa ati mumsikan talafa ya Allah wanda ga waɗanda suke bukatun a basu ya ki basu ya hana su Allah ka halakar da sauran ma kar ka samu ka kwashe albarkan ciki to sai ka ciyar ka taimaka dan girman Allah to wannan Allah subhanahu wataala zai baka lada kuma kai dan wannan ko su yabe ka ko kar su yabe ka ko su ce kai ko ko su ce kai ba kai kai dan Allah ne babu ruwanka kuma kana yi ka manta da kai ba shi yasa abubuwa kamar haka ba a so a manta wasu wasu ana so a manta su duk mutumin da ya yi alkhairi wa wasu ana so ka manta da alkhairin da kai ka manta da idan dai kai kai to kun ga wannan bangaren da ake so ka manta kenan to akwai bangaren da ba a so ka manta duk mutumin da ya maka alkhairi kuma kar kai kar kar kar ka manta da shi sai na uku duk mutumin da ya maka sharri ka manta da ya maka sharri kai kuma duk wanda baka kyauta masa ba kar ka yadda ka manta a zuciyarka kullum in ka ganshi kake ganin baka kyauta masa ba domin za ka yi ta nadama don ka yi aikin kwarai Allah ya wanke maka abin da ka masa na rashin mutunci kenan bangare biyu ana so ka manta bangare biyu ba a so ka manta in ka yi alkhairi ka manta in aka maka sharri ka manta in kai sharri kar ka manta in aka maka alkhairi kar ka manta kun sa akwai masu manta alkhairi bakwai masu manta alkhairi musamman wanda aikinsu su duniya kawai suke nema in yau zan in kullun zan ke bashi dubu ɗari ɗari kullun zan bashi dubu ɗari a shekara na bashi nawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko da wani zai zo a kwana ɗaya ya bashi dubu ɗari uku da sai ya zage ni ni na bashi miliyan ɗaya a shekara shi ne irin irin masu siyasa na neman kuɗi marasa mutunci waɗanda suke sai da jama'ar mu ko don ƙuri'a su ƙwaya ɗaya su je gidan wancan ɗan siyasan su zauna ƙarƙashinsa su yi shekara biyu a rana ɗaya in wancan ya zo ce bari in baku kaza shi kenan sun manta da alkhairin da wannan ya yi da mutunci har ma za a iya fitowa lasifika a zagi wancan a zagi uban wancan a zagi uwar wancan wannan ba mutunci ba ne wannan ba rayuwa ba ce dabbanci ne wannan shi sa malamai suke tambaya menene alaman yin aiki don Allah sannan menene alamar aiki ba don Allah ba aiki ba don Allah ba babban alamansa shine in an baka ka yadda in ba a baka ba ka zagi kowa shine ta isa abdud dinar ta isa abdud dirham bawan dinari da bawan riga da bawan tufafi ya halaka in utu minha radu wa in lam yutu minha in an ba su su yadda in ba a ba su ba kowa mutumin banza ne komi girmansa kar mutum ya shiga wannan sifa din to da ka mu rike wannan babbar sifa din kar ka manta alherin da aka maka kullun kake tunawa kai ni fa rigan nan ba zan manta ba yanzu wannan rigan jikin na wannan rigan jikin na yanzu ina magana har na tuna bawan Allah da ya kawo min ita sabuwa abokina ne gaban awwab wallahi ban manta ba ka tuna ko farkon lokacin da shi zai tafiya mun zo za mu kai ibn taymiya airport yace to kun zo gidana wani ne sai dauko min wannan kar ka manta in ya maka alheri kar ka yadda ka manta in kai mutun in mutun ya maka alheri sannan kar ka kuskura dan kai wa mutane alheri kuma ka sa shi a zuciya kana tunawa na musu kaza na musu kaza kai ba dan su kai ba don Allah kai ya wuce wannan babban mizani ne fa babban abun awu ne ma'auni ne mai kyau wanda baya ta waya sannan in ka taba gaya mutane wani abu na baki bakinka ya furta mummunan abu a gare su da Allah ka rike kalmar nan kai ta ganin kai baka kyauta ba kullun kake jin kai kai mutumin banza ne kake ji a zuciyarka game da wayannan mutanen to zaka yi ta kokari duk sanda kuka hadu zaka yi fadin kalma mai dadi ta tare da su sannan su in sun maka sharri ka manta karka rike ba abin da suka rige ka da shi sai albarka da girma to sai malam ya shike mana da hadisi na ƙarshe annabi sayyid an abi sayyid marfu'an an karbo daga abu sayyid al-khudri marfu'an annabi yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min, min al-masih ad-dajjal ba kwa so in ba ku labarin abin da yafi sharri yafi tsoro ta hanyar dan zai halakar da ku yanzu wallahi yafi masihu ad-dajjal inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da nake tsorata muku tsorata muku shi da nake yafi masihu ad-dajjal ku duba masihu dajjal ku ji sharrin sa da aka faɗa yana da ruwan sama yana da gona yana kashewa yana rayawa yana da wuta yana da aljanna duk wannan yana da shi ranar lokacin da masihu dajjal ya fito fitinarsa abin da kai jiya zai tunatar da kai zai ce maka ni ne Allah in ka yadda ya sa ka a wuta a aljannarsa aljannarsa kuma yana sa ka wuta ce in ka ƙi yadda ya sa ka a wutarsa wutarsa kuma aljannar Allah ce in kana kokonton shi ne ko ba shi ne ba ya fito maka da kakanka na shekara ɗari da wani abu an taɓa baka labarinsa yanzu yanzu ne ya fito maka da shi a gabanka kuma ka ga kakanka ya kira ka ya kira sunan iyayenka ya ce maka wannan Allah ne ka bauta masa sai ya koma kabarinsa duk fasihu dajjal zai wannan abu zai kashe kuma zai rayar kashewa sosai da izinin Allah duk Allah zai bashi wannan dama domin shi yasa aka kira shi fitna jarrabawa ce ga mu'minai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk yadda wannan abin yake da fitina wallahi tsorata muku shi da nake bai kai bai kai abin da zan gaya muku abin tsoro ba yace in ba ku labarin abin da yafi masihu dajjal masifa da bala'i da fitina qalu bala ya rasulullah suka ce kwarai muna so ka ba mu ya manzon Allah qala annabi yake cewa ashirkul kafi shirka boyayya da take cikin duhu kun san ka'idan shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wanda yake shirka kana zuwa gurin bokaye kana hada Allah kana yadda sun san gaibu kana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki sifin Allah ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka bawa dan adam wannan duk wanda ya mutu akan shirka bai tuba ba in ya shiga wuta da shi da fir'auna da hamana da abu lahabi tabbata za su yi a wuta wallahi mutum ba zai fita ba sannan haka Allah ya alkawari alkawari ne na Ubangiji sannan wanda kuma baya shirka ga Ubangiji ya mutu babu shirka a ayyukansa wallahi aljanna zai shiga wannan alkawari ne na Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ita shirkan nan da muka faɗa wanda an shiga wuta ba a fita to akwai babbatta da tana nan balo balo akwai kuma karamar ta boyayya to yanzu boyayyan annabi fi damuwa da ita wanda ta fi masihu dajjal sharri sai annabi sai annabi ya ce ashirkul khafi shi ce karamar shirka to in ba ku gane ba sahabbai in ba ku gane ba ga yadda take ya komun rajulu shine kaga mutum ya tashi tsakiyar dare yayi sallah fa yusalli fa yusalli ko yayi sallah fa yuzayyinu salatahu sai kaga ya ƙara gyara dadin muryarsa sallar idan a cikin minti biyar zai gama ta sai yayi minti talatin da biyar saboda mai saboda akwai mutane a gefensa su san ya haɗu a yin sallah kamar sallar da ne za ka yi cikin jama'a ka kyautata ta in za ka yi kai kare ka yi ta birbiri wannan mummunan shirka ce waccan da ka yi mai kyau ɗin ka yi don mutane ne kenan lima yara min nazari rajulin saboda abin da yake gani mutane suna gallansa wannan ita ce mummunan shirka to kaga wannan annabi ya ba mu misali ne da sallah kadai mutum ya yi sallah don mutane suna ganin sa ya kyautata sallah inda shi kadai zai yi ba irin wannan mai kyan zai yi ba wannan shirka ce to mutum ya ba da dukiyarsa idan gaban jama'a ne za ka iya ba da dubu ashirin amma inda ba jama'a bai fi ka ba da dubu goma ba ko dubu biyar ko dubu ɗaya ko ma ka hana iyalanka ɗaya musu don Allah abinda za ka iya kai abinda ka san ba za ka iya ba ka taƙaita amma karka takura kanka ka yi don su yabe ka ka yi shi don ubangiji haka ya ce a yi kawai ka yi wannan ka'idan ka huta kawai in za ka kyautata abu ya Allah ce in yi to zan yi ne don ubangiji ya ce in kyautata maimakon na ba da dubu hamsin sai da ka ɗauko dubu hamsin sai ka tuna Allah fa ya ce a kyautata a faɗaɗa a yalwata sai ka mai da ita dubu ɗari biyar haka ake so ba karka ce yanzu dubu hamsin yanzu yadda nake ɗin nan ni ne kaza ni ne kaza ni fa mai sarauta ne ni fa mai mulki ne ni fa duk jama'an nan na fi su kasuwanci kasuwanci na yafi girma ya za a yi wancan a shago na ma yake cin bashi amma ya bada dubu ɗaya ni kuma a ce dubu ɗaya zan bayar kai bari in bada dubu goma wallahi ka faɗi ka bada dubu goma domin Allah ita yafi so Allah yana son mai yawa mai albarka ka bada ita dan ka samu ladan ka ya karu amma karka bayar dan mutane ba abinda mutane za su maka dama ba sa maka dama ba sa maka ka gaya min a cikin mun nan a cikin mun nan wa yake wa wani abin da ba Allah ne ya rubuta masa ba akwai shi babu shi wallahi ko aljihun sai sa hannu ya dauko ya mika maka ubangiji ne kai dan wan- mika maka da dan aikan Allah ne Allah ne ya sa za ka samu to ba ru- ina ruwanka da wasu babu ruwanka da kowa so wannan babi ne mai muhimmanci babi ne mai girma gobe kuma za mu shiga makamancinsa za mu shiga babi makamancinsa fa'idodi da za mu samu a cikin wannan babi din a gurguje aya ta farko kul inna ma ana basharun mislukum akwai fa'idodi kamar haka fa'ida na farko an tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yau yana da wasu siffofi na mutum yana ci yana sha yana da mata kamar yadda kake da mata yana da mahaifa kamar yadda kake da mahaifa annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai aka bambance mu da shi a gaya maka mutum ne don a nuna maka shi ba Allah bane kar ka ɗau sifan Allah ka bashi sannan aka bambance mu da shi amma fa shi daban ne da mu don ya yi tarayya da mu a cewa za mu ci zai ci zai sha za mu sha ko yana magana muna magana yana zuwa kasuwa muna zuwa kasuwa yana da iyalai muna da iyalai to fa ba shi ke nuna kuma iri iri ɗaya muke ba Allah ya bambance shi shine tafe ba sai Allah ya ba mu abu ɗaya bangaren shi ana masa wahayi mu ba a mana baccin annabi ba irin namu bane sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam idon ne suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci kamar yadda wasu hadisai suka bambance na biyu wannan ayar dalili ce akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaman ka sallallahu alaihi wasallam kaman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan amalan salihan shine wanda ya muwafaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine muhammadur rasulullah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine wanda ya zama na Allah kadai ake kadaitawa shine la ilaha illallah wannan ayar tana nuna mana abinda annabi ya zo da shi shine tauhidul uluhiyya kada ta Allah shi kadai a wajen bauta amma tauhidul rububiyya tana zuciyar kowa kafirai ma ba sa sun yarda da Allah shine mai kashewa mai rayawa wannan ayar tana nuna mana sharuɗan karban aiki guda biyu mun fade su wannan ayar tana raddi ga waɗanda suke neman ceton wasu mutanen kirki domin ayan nan ba ta haɗa kowa ba cewa ta ce ahadan karka sa kowa ka nemi ceton ubangiji hadisi na gaba ya tabbatar mana da siffar wadata ga Allah wadata mutlaka Allah ya wadata da mu daga komai ta ko'ina Allah mawadaci ne ana aghna shuraka'i an shirki sannan Allah baya karban aiki sai wanda yake aka yi shi da ikhlasi wannan birnin abin da yake tabbatar mana kenan ana nuna mana kuma karamcin Allah subhanahu wataala sannan Allah yana zance shine qala Allah ta'ala Allah ya faɗa yana zance hadisi na ƙarshe akwai fa'idodi kamar haka na ɗaya akwai al-uslubul isti- a- a- uslubul istijwabi ga masu balaga wani uslub da ake cewa al-is- al-uslubul istijwabi shine za ka yi tambaya ne ala ukhbirukum bi akhwaf ko bi akhwaf min al-masih dajjal kaga wannan uslubul islam min asalibil islam sannan shufqa tausayi da annabi yake ga sahab ga, ga al'ummarsa da haka yake ina tsorata muku abu kaza kar gashi nan kar ku yi shirka sallallahu alaihi wasallam an nuna mana hatsarin masihud dajjal amma duk da hatsarinsa aka nuna mana akwai abin da ya fi shi me yasa aka me yasa shirka boyayya riya tafi masihu dajjal bala'i saboda masihu dajjal lokaci ɗaya ne zai zo zai zo wani zamani ya dan gama rayuwarsa ya tafi amma shirka kuma tunda aka aife ka kana cikin ta kuma tafi wahala duk abin da aka ce maka is not physical to yana da wahala abu ne wanda ba a ganin sa da za ka masu dajjal zai zo lokacin sa ya tafi wataƙil ma kai kafin ka zo masu dajjal kafin masu dajjal ya zo ka mutu ko sai bayan ya zo ya tafi ka zo ta ma shirka kullum ana cikin ta shi yasa tafi masifa tafi bala'i Allah ya mana jagoranci wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai mun haɗu a darasi na gobe insha Allah ta'ala